وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى بيت الله والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na bakwai ga watan biyar a wannan shekara ta dubu biyu miladiyya don ci gaba da karatun littafin na albarka kulubul maram min adillatul ahkam wannan kuma shi ne darasi na tamanin da ba idan ba zan fara ce karshen babin da zan karanta shi ne babin farahu kuma muka bayani cewa yau za mu riskar da wannan babin da ayoyi guda uku da suke magana kan rabon babin cikin alkur'ani mai girma a cikin surutun nisa wannan ayoyi guda uku guda biyu suna haɗe da juna su ne aya ta sha ɗaya da sha biyu cikin surutun nisa daga nan gudun sai daya tana wada da juna wadda ita ce ta karshe a cikin wannan sura ubangiji ta ala ya faɗa cikin aya ta sha ɗaya ɗin yusikum allahu fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayyid fa in kunna nisa'an fawqa thnatayn falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falaha nisf ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما حديث يا تبت أبو داود ده مسند لإمام أحمد بن حنبل sahabin da ake kira sa'ad ibn rabi ɗaya daga cikin shugabannin mutanen madina ya yi shahada a yakin uhud wanda aka yi shekara ta uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da yan mata guda biyu ba magajin su sai yan matansa guda biyu sai wansa ko kaninsa sai ko matarsa to shi wannan wana ta ko kaninsa amma ninsa wannan yan mata tun da su mata ne ba su da gado dama haka aka saba a jahiliya mace ba su da gado da aka sai zo kwace dukiyar dan uwansa ya tafi sare ta sai matar sa'ad ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tace da sa'ad ya mutu ya bar yan mata guda biyu a wurin yaki ya shahada a yaki tare da kai da aka je a uku babban su tana nufin dan uwan sa'ad kenan ya zo ya ɗauke dukiya ya tafi ya bar su ba ko kwabo ba ko yadda za a aure da su ba tare da kuɗi ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace je ki gidan ku har sai Allah ya zartar da hukunci sai Allah ya saukar da wannan aya yusikumullahu fi auladikum lizzakari مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك zuwa ƙarshen aya sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sa aka kira wannan mata da wancan mutum ya ce yanzu abin da za a yi biyu bisa uku na waɗannan yara ne yan mata guda biyu sannan kuma ita mata ka ba ta ɗaya bisa takwas kai kuma ka je wato ainihin sauran su na manata nawa za a rafa wannan dukiya kenan in za a wannan lissafi ita matar tana bukatar ɗaya bisa takwas ɗin dukiya yara suna bukatar biyu bisa ukun dukiya sauran kuma ya rage na amun ashirin da hudu za a raba dukiya ne ashirin da hudu nawa ne ɗaya bisa takwas ɗin ashirin da hudu uku wannan uku sai a ɗauka sai a baiwa mata nawa ne biyu bisa ukun ashirin da hudu sha shida sai a ɗauki sha shida a biya waɗannan 'yan mata an ɗauki uku an ɗauki sha shida nawa zai rage biyar biyar da ya rage shi ne ya zama shine da aminci duk da asif ya zama asif ne ina ba ta an fahimta a takaice dai wannan shine sanadiyar saukar wannan aya ubangiji ta'ala ya ce yusikumullahu fi auladikum Allah yana muku wasiki fi auladikum cikin lamarin ƴaƴan aulad jam'i ne na walad walad kuma shi ne ɗa sawa'un kana zakaran aw unsa mace ne ko namiji da ana kiransa walad a larabci amma idan ana nufin namiji kadai sai a ce ibn in ana nufin mace kadai sai a ce bin amma idan an ce walad kamilun lizzakari wal unsa Allah na muku wasiki dangane da lamarin ƴaƴanku kar ku yi sakaci da su wajen abin da ya shafi haƙoƙinsu ilmantar da su ciyar da su shayar da su yi musu tarbiyya ta addinin musulunci koya musu sana'a don su koyi dogaro da kai sanar da su abin da zai zama maslahar rayuwarsu a duniya da abin da zai zanto ya tabbatar musu kyakkyawar makoma gobe kiyama wannan wasiki na Allah din ya shafi wannan yusikumullahu fi auladikum sai Allah ce lizzakari mislu hazzil unsayin da namiji yana da rabin mata guda biyu idan an zo rabon gado idan mutum ya mutu ya bar ɗaya cikin su maza da mata to kowane namiji ɗaya zai ɗauki rabon mace biyu ne a ka'idar rabon gado yanzu misali idan mutum ya mutu ba mai cin gadon su sai ya'yansa guda uku ɗaya namiji biyu mace kuma ya bar naira dubu uku nawa za a raba kenan للذكر مثل هذا الانثيين shi ya zama yadda mu kuma ya yin hukuri inda rabon mutane da ba ta dauki da dabi cikin hawa muka to amma in sai zan to cewa za a yi zakar misal hazur unsai namiji ɗaya zai samu rabon mace biyu mata biyu ne shi kuma shi ɗaya namiji ita dai dukiyar dubu uku ya zaya raba ta zama hudu nawa nawa kenan kowane kaso zai samu dari bakwai da hamsin ma'ana kowace mace a bata dari bakwai da hamsin sauran ya zama naci kenan shi kuma zai samu dubu ɗaya da dari biyar an yi zakar musul hafi da kunsaye ne Allah ce da zakar musul hafi da kunsaye فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك فإن كن نساء idan ƴaƴan da mamaci ya bari sun zanto gaba ɗayan su mata ne saukat na tai ne sama da biyu falahun na sulusa mata to za a ba su biyu bisa uku na dukiya da aka raba dukiya gida uku sai a ba su kashi biyu shine dan su matan matukar sun kai biyu har zuwa ko nawa ne adadin in su biyu ne ma biyu bisa uku za a ba su in su uku ne ma biyu bisa uku za a ba su in su goma ne in su ashirin ne in su ɗari ne ma biyu musu uku fa in kunna nisa an fawqa sanataini falahunna thulutha su za a ba su thuluthin kashi biyu bisa uku na ma taraka abin da mamaci ya bari wa in kanat wahidatan falahan nis idan ko ita ɗaya ce mace uba ya barta baya da ƴaƴa gaba ɗaya sai mace guda ɗaya to za a ba ta rabin abin da mahaifinta ya bari da dukiya a wata kira'a wa in kanar wahidatun a wata kira'a wa in kanar wahidatan dukkan dai ma'ana ɗaya idan an ce wa in kanat wahidatan aw wa in kanat alwarithatu wahidatan sai zanto ismu kanatun mahzuf sai khabar kana ne yanzu wahidatan amma idan an ce wa in kanar wahidatun sai zanto kana din nan tamma ce da nakisa domin kana iri biyu ko ta zanto kana tamma ko ta zanto kana nakisa كان تامة هي التي تكتفي بمرفوعها وده انت كمفائل باتا جرا sai an kawo mata wani abin da ban ya wadatar sai zan to ma'anar kana wujida wa in kana wahidatun ay wa in wujida wahidatun fala an yus amma kana nakisa ita ce kana wa akhawatiha irin wannan dukkan su afalun ne nakisa wanda suna shiga cikin mubtada wal khabar fi aikin da kuka sani cikin nahawu wa in kana wahidatan fala an yus yanzu tun daga farkon aya zuwa na an yi maganar da ƴaƴa ƴaƴa idan sun zanto maza ne su gaba ɗayan su dama asibai ne abin da ake nufi da asibi ba ya da wani kaza duka kaza cikin gaya shi shi kaɗai ne ya ɗauke duka sai shi da danginsa ne mazaje su ɗauke su raba daidai wa daida sai shi da ƴan uwansa mata ne su ɗauka su raba kowane namiji ɗaya rabon mutum amma idan ƴaƴa suka zanto mata ne ko dai ta zanto ɗaya ce ko ta zanto sama da ɗaya idan ya guda ɗaya ce za a ba ta mai rabin dukiya idan ta fi ɗaya za a ba ta mai za a ba ta biyu bisa uku dukiya daga biyu har zuwa Allah ma ta Allah ina da ba an fahimta to amma anan gudun ta iya cewa yaya za a ce daga biyu bayan nassin ta wa in kunna nisa fa in kunna nisa an fawqa sunatayn lafazin fawqa yana nufin sama da biyu sama da biyu ne kenan uku zuwa har illa ma sha Allah Qur'ani bai maganar biyu ba to shine malamai suka ce Qur'ani bai maganar biyu ba ta hanyar nas yayi maganar rabon mace ɗaya rabi idan sun fi uku idan sun fi biyu ba biyu bisa uku har zuwa illa ma sha Allah to biyu fa da aka yi kiwo a kan sai malamai suka ce iskin ba su yi shi ne tun da dai sun kai biyu kai ka san abin da za a ba su ya fi rabi ina fata mu fahimta tun da ko uku zuwa hudu zuwa biyar bisa wuce biyu bisa uku ba to ya kamata su ma biyun kar su wuce biyu bisa uku ina fata sun fahimta da kyau duk da ba a faɗe su ba duk da ba a faɗe su ba kuma tun da an ce da zakari misal hazir kunsayayin wato yanzu idan ya kasance wato lizzakar misla hazul unsayin namiji daya za a ba shi daidai rabon mace biyu to kenan mace ita kadai ta samu sulusi to idan kuma wata mace ta sake zuwa da ga sulusi ga sulusi ya zama mai kenan ya zama surukani kenan ina ba ta an fahimta ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث yanzu za a ci gaba da bayanin daban da su iyaye ya kamata su samu iyayen mamaci wani abawaihi zai tabbata ga mahaifansa biyu shi mamaci li kulli wahidin min huma ga kowane ɗaya cikin uwa da uba a sudu kowa za a ba shi ɗaya bisa shida zuciya min ma tarka cikin abin da ya bai in kana lahu walad amma in yana da ɗa wannan ɗaɗin mace ce ko namiji ne ɗaya ne ko sama da ɗaya matukar mamaki yana da ɗa kuma ga iyayensa biyu kar ma mutu mai lissafin wai wannan ɗan namiji ne ko mace ne biyu ne uku ne hudu ne duk ba ruwanmu da wannan ba da yana da ba yanzu gadon iyayensa muke so mu sani nawa ya kamata a bai kowa tsakanin uwa da uba ɗaya bisa shida shine wani abawai لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وإن لا يرضى ba yarda la mace wala namiji babu ta gaba ɗaya shi mace amma ga mahaifan da guda wa warithahu abawahu sai mahaifan da guda biyu ne za su shiga danta fa li ummihi thuluth ita mahaifiyarsa sai a bata ɗaya bisa uku sai qur'ani ya shiru bai ce uba ko mai zaba shi ba mai zaba uba sauran saboda ya riga ya ba ku zahirin da zakari mislu hasbil unsay tunda ta samu ɗaya bisa uku sai rafi shi ne zai rage ba ta rage biyu ba to shi kuma sai ya ɗauka tun da shi namiji ne domin lil zakari mislu hasbil unsay yasa qur'ani ba sai ya masa mai mai ba sai ya shiru kawai wa warisahu abahu fa li ummihi sulus ba sai ya ce uba a ba shi da ba saboda ba da komai za a fito ma da shi cikin qur'ani ba wani za a fito ma da shi wani kuma za a kyale hankalinka yayi aiki dan ka samu lada biyu ladan tunani da kuma ladan aiki da ayar in ka bayan ka fahimto fa in kana lahu ikhwatun فلأمه السدس وينزل من جباه da. uwa za ta samu sulusi uba ya samu mai sulusani to mukaddara ba da da amma sai rasu yana da yayye ko kanne ikhwa fa in kana lahu ikhwa idan mamaci yana da yawa ba lafazin ikhwa ka'ida jam'i ne yana farawa daga uku zuwa abin da ya san amma anan amanarsa daga biyu zuwa abin da ya san ikhwa anan gurin jam'i ne daga biyu zuwa abin dan uwa sama da daya idan dai mamaci yana da dan uwa sama da daya wani umli kudu to mahaifiyarsa kuma sai a ba ta kudu daya kusa shida idan aka ba ta ɗaya kusa shida me zai rage saura biyar ya za a biya biyar ku ɗauki ka'ida yan uwa dai ba su da komai wannan yan uwan yayye ko kanne ba su da komai tun daga iyaye duk suna da rai musamman kuma uba su waɗannan yan uwa yayye ko kalle wane da ya kulle igiyar dangantaka tsakanin su da mamaci uba yana nan ne ko bayanan ga ka'ida dukkan wanda ya kulle dangantaka tsakanin ka da mamaci in yana da rai to kai ba za ka ci gado ba idan aka ce ga jikanka ga ɗanka duk suna da rai za a ba jika wani abu saboda me saboda ta yana nan don ta ji ne kulla dangantaka tsakanin ka da jika to tun da ko ita igiyar nan tana nan ba ta tsinke ba to shike nan wanda aka kullo kuma shi ne ya jiyo ba zai samu koyo ba ke ina fatan kun fahimta to shi ke nan zai da aka zo mamaki ya riga ya mutu baya da ƴaƴa baya da kowa sai iyayensa sai yayye da kalle amma iyaye guda biyu suna da rai to yayye da kalle din nan ba su da koko mu cikin gado amma uwa ya zama ɗauki kai daya cikin shida ba ta saura kashi biyar duk ya zama na uba saboda me aka yi wannan rabo haka domin waɗannan ikhwa din jam'un min al ikhwa wannan adadi na yan uwa da tsiyar da su da bayar da su da biya musu kuɗin makaranta da yi musu aure duk akan wahala ta akan uwar ko uban akan uban da haka sai dace a basu kashi biyar shi kadai ita uwa tun da wannan nauyin baya kanta ta hakura da kashi biyar duk kuma ba za a ba su komai mutum da yanzu dama ga mai ciyar da su ina ba da kun fahimta gaba ɗaya uba ya riga ya fi kashi biyar sun nan kenan bis da afi ta hanyar afi shine fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi kudu min babi wasiyatin yusi biha aw dayn duk wannan bayan wasiya da yayi wasiki da ita ko baki bayan an riga an tabbatar da wayewa wasiya kaza ne an dauka an baki kun to bisin wasiya yana da babu da zamu karanta insha Allah aw dayn ko baki an riga an gama sai Allah ya ce aba'ukum wa abna'ukum iyayenku ne ya'yanku ne waɗanda bayanin su ya mutu gabata a cikin aya iyayenku ne da ƴaƴanku Allah ne ya kasance ce wani a basu kaza wani a basu kaza la tadruna ayyuhum ku ba a ce ku raba da kanku ba saboda mai la tadruna ba ku da masaniyar ayyuhum aqrabu lakum nafa'a wane ne yafi kusantar da amfani gare ku ba ku sani ba faribatan min Allah hukuncin nan wajibi ne daga Allah kar wanda ya zo ce bai yarda ba inna Allah kana aliman hakima shi ko Allah lalle ya kasance mai sani ne ko mai hikima saboda sanin sa a cikin rabon babu zalunci saboda hikimar sa duk wanda yace a baka za akwai dalilin da yasa yace a baki ko da ku ku gano ba ku roke ki ya fahimtar da ku za ku fahimta daga baya hikimar da ke sai aya ta sha biyu walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم bari in ƙara fahimtar da mu wani abu da da muka ce da aka ce ikhwa mun san a larabce idan an ce akun dan uwa ɗaya kenan idan guda biyu ne sai a ce ne akawani idan uku ne zuwa abin da ya sama sai a ce ne ikhwa tare da haka muka ce gashi nan an kawo ikhwa ana nufin daga biyu zuwa abin da ya kuma dan karka sai dole sai ya kai uku saboda me a larabci na alkur'ani mai girma akan kawo jami ana nufin biyu in kana neman shaida game da wannan ubangiji ta ala ce wa dawuda wa sulaimana mutum da wani wa dawuda wa sulaimana iz yahkumani fil harbi iz nafatat fihi ghanamul qaumi sai Allah ce wa kunna li hukmihim shahidina bai ce ba li hukmihima wa kunna li hukmihim shahidina ga jam'i ne an ba mutum biyu ne an ba su lamirin mai jam'i da shi kuma in tatuba ila Allah faqad saghat qulubukuma ba matan su biyu bane ba, ba? in ta tuba kaga tubi ne ila Allah fa kad sabat qulub amma sai ka qulub idan an ka samu mutum biyu zuciya nawa gare su kenan ai ba ka kai uku amma sai ka qulub wanda jam'i ne uku zuwa abin da ya sama ba sai ka tarfa garkan da kuma ba ba sai ba a sai ana kawo biyu ana nufin jam'i ana kawo jam'i ana nufin Allah ya ce wa lakum nisfu ma taraka azwajukum illa yakul lahunna walad kuna da rabin abin da matayen ku suka bari in lam yakun lahunna walad in dai ba ku da yaya idan kana auren mace tana da dukiya sai ya kasance Allah ya karɓi rayuwarta ko ba ta da ƴaƴa ko ta tare da kai ko ta tare da wani san ba ta imma dai ba ta bayarwa ba ko ta haihuwa amma Allah ya karɓi rayuwarta to idan an tashi da bangaren da za a baka rabin dukiyar ta shine wala kum ko mazaje kuna da nisfu ma taraka azwajukum rabin abin da mata yanku suka bari in lam yakun lahunna walad idan ba su da ƴaƴa fa in kana lahunna waladun idan kuwa matar ka tana da ɗa mata yanku suna da ƴaƴa sanat yurzuquhu mimma tarakna to za ba ku daya bisa hudu na abin da suka bari min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn bayan wasiya da suka yi a cikin dukkan su ko bayan baki da kikan su shine sai a tashi da gotar ba ku wani a ce duk wanda masu tattara su kenan yana da rabin dukiya in ba tarsa yana da tsaya bisa hudu in tana da ne in tana da ɗaɗin nan mace ce namiji ne ɗaya ne biyu ne zuwa abin da ya sama ne matukar dai tana da ɗaya wannan shine hukunci matukar ba tarsa kuma wancan shine hukunci to sai za a dawo kan ku wala hunna rubu mimma taraktum in lam yakul lakum wala in kai namiji ne kai sai ku bar mace to an wannan matar ɗaya ce biyu ce zuwa hudu ne da kai namiji ya mutu ya bar mace kuma ya kasance ba ka da ɗa kai namijin ba ka da wani ɗa da ka taɓa haihuwa ko da wannan matan ko da waɗansu ba ka taɓa haihuwa ba ko ka taɓa haihuwa yanzu mutu to matanka ko matarka za a ba su ɗaya bisa ɗaya bisa rukun dukiya wala hunu rubu min ma taraktum in lam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun in ko kana da ɗa mace ce namiji ne ɗaya ne biyu ne sama da haka ne sawa'un tare da wannan matar ne tare da wata mace ce daban tana da ɗa yanzu ga shi da rai wala hunu sumunu min ma taraktum to za a ba su ɗaya bisa tabbas ne na abin da kuka bai من باب وصية توصون بها أو دين bayan wasiya da kuka bayan baki da ake jin an riga an cire wasiya an cire baki wato idan kuka lura da wannan har yanzu dai ka'idar da zakarin misal hazir sun sayi tana biye da mu kenan domin idan namiji ne na tasa zai gaje ta batar ta zai samu mai rabin dukiya in tana da ta zai samu na biyu mutu amma idan ita ce mace za ta gaje mijinta da za ta gaji nawa da yanzu ta hudu in yana da za ta gaji nawa da kaga duk ya zanto dai ka'idar ne zakari misla hazul unsa tana biye da muhammad ne tana biye da muhammad to sai Allah ce wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun فلكل واحد منهما السدس وإن كان رجل كان أنا تامة غير راجبة بمعنى تكتفي بمرفوعها وإن كان رجل معنى وإن وجد رجل إذا أنت من نمجي يورث وند ذا أجاجي كلالة حال كفتك وتكلالة فسر هذا سيدنا أبو بكر الصديق يتي كلالة إذا وند ذا أصل وارث ولا فرع وارث ليس له أصل وارث وارث ولا فرع وارث idan sun ce asal a babu rabon gado suna nufin iyaye idan sun ce far suna nufin yaya wannan iyaye din sawa'un kai tsaye wanda suka haife ka ko kakanni duk suna cikin malin ne iyaye wannan yaya kai tsaye wanda ka haifa ko kuma ɗayan yayan da kamar mai jikoki duk suna cikin mai yaya to idan mutum ya mutu ba uwa ba uba babu da ba jika ba iyaye ba kakanni ba yaya babu jikoki ba mai cin gadonsa daga sama ko daga ƙasa kenan sai waɗanda suke kai tsaya kamar mai yayyansa ko kannansa shine wa in kana rajulun yurisu kalalatan aw imra'atun ko ko mace ce ita ma yurisu kalalatan ba sai an ne ta ba walahu akhun aw ukhtun shi wannan mamacin sai ya zanto ba ya da kowa amma yana da dan uwa namiji ko yar uwa mace dan uwa namiji ko yan uwa ne wala mu abun aw ukhu wa li kulli wahidin minhum al-thumn to imma namiji ne za a ba shi dai bisa gida imma mata ce za a ba ta dai bisa gida to sai Allah ya abun aw ukhu dan uwa su ko yan uwa kala uku ko da yan uwa wanda suke uwa da uba al-ikhwa al-ashiqa ko yan uwa waɗanda kuke uba ɗaya amma uwa kowa da kai waɗanda ake kiran kowa al-ikhwa su li'ab ko kuma yan uwa wanda uwa kuka haɗa amma uba kowa da nasa suna ake kira al-ikhwa su li'ab to sai Allah ya ce ga kalala za a gaje ba ya da kowa a sama ba ya da kowa a ƙasa amma yana da ɗan uwa sai ubangiji bai faɗi adadin bai faɗi kalar ɗan uwan ba mace mai ko namiji a bai ɗauka ko bai faɗi a nau'in ɗan uwan takar ba uwa ɗaya uba ɗaya ne ko uba ɗaya ne ko kuma uwa ɗaya kawai dai ya ce wala un asul yana da ɗan uwa au ukhtun ko na da yan uwa to in nan uwa ne namiji in ma yan uwa ce mace fa li kulli wahidin min huma sudu kowace daga cikin za a ba su sudu sun dukiya ɗaya da su da sai ke farin kanu aksara min zalika in sun ba haka yawa ba ma'ana sun kai biyu zuwa abin da ya sama mata ne biyu zuwa abin da ya sama maza ne biyu zuwa abin da ya sama ɗaya namiji ne ɗaya mace zuwa abin da ya sama duk ya daga cikin fahimta mun askar min zalika yanzu me ya kamata a basu fa hum shuraka'u fi sulus to za su tarayya cikin sulus za a ba su sulusi nawa kenan ɗaya bisa uku su duka za a basu dan kenan idan mutum idan ɗaya ne zai samu na ɗaya mace shida mace ko namiji amma in sun kai su biyu ko maza ne ko maza ne ko da namiji da mace ne zuwa abin da ya sama za su yi taurari a cikin mai ɗaya mace uku kwamun shirka ba su sulu shirka sun nan da aka ce wato a nan gurin ka'idar lil zakarin fil hazr un sayin ba za a yi aiki da ita a nan gurin ba dan Allah ya ce shirka wal musharakatu taktadil musawa da ake musharaka at-tashrik yaktadi at-taswiya wannan na nuna kenan daidai wa da za a raba ta ba bambanci tsakanin mace da namiji a wannan bangaren fa hun da ka ofis sulu min ba'di wasiyatin yusa biha aw dayn bayan wasiya bayan baki da aka riga aka yi ghayra mudar wanda babu shi tabuwa to wannan dan uwa dan da ke cikin nan wurin kamar yadda na faɗa Qur'ani bai bayanin uwa ɗaya uba ɗaya ne uba ɗaya ne ko kuma waɗanda suke uwa ɗaya ne ba amma akwai kira'a daga Abdullahi dan Mas'ud wanda ke cewa in kana rajulun yurisu dalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun li ummin ya kare kalmar mai li ummin duk da cewa lam tasbut mutawashiratan wa takuna qur'anan lakinnaha لا تبعد من كونها قراءة شاذة يستدل بها في باب التفسير وإن كانت لا تقرأ على أنها قرآن ومن قراءة شاذة قراءة شاذة أنا إيه دوغرو ديتا باب التفسير باب الفسر القرآني ضد بلاء دوغرو ديتا بان أن دور تلاوة القرآن هو قراءة على القرآن أشيء كنا يوم وان دا أكي نجي أنا من سنة يوم وامي لأمي da haka idan mutum ya mutu ba ya da uba ba kakanni ba ya da ɗa ba jikoki amma yana dan uwa da ummi guda daya to za a ba ta ɗaya da guda ko ƴar uwa ce guda ɗaya da ummiya to za a ba ta ɗaya da guda idan har sun kai biyu zuwa abin da ya sama to za a ba ta sulusi su je su raba daidai wa daidai a ra'ayin da suka rinsu hajjar sun ke yi ba ina fatan kun fahimta da ke to wannan kenan kafin mu karanta wannan wasiyya ta min Allah zuwa abin da ya biyo baya sai mu koma can ayar karshe ta cikin sura da Allah ya ce yastabtunaka qul illahu yuftikum fil kalala إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وبنجي يكي يستفتون لك suna yi maka fatawa suna yi maka tambaya dangane da gadon kalala kun ka ce da su Allahu yusikum fil kalal Allah na muku fatawa yana bayyana muku hukunci dangane da lamarin kalala sai sai in mur'un halaka idan mutum ya mutu laysa lahu waladun ba shi da da wa lahu ukhtun amma yana da yar uwa falaha nisfu ma taraka za a baka rabin abin da ya bari da dukiya wato wannan wani irin mutum ne shi kalala ne ko domin Allah ya ce kullu lahu yusikum fil kalala sai ce in imrun halaka laysa lahu walad mutum ne mutu baya da mu ko ta zaman ce kalala bayan baya da dama ko baya da mu iyaye ba ta nan duk sun mutu to ya qur'ani yace mara ta kadai shine kalala bai ce baya da wa iyaye ba mu ko ta zaman tabbatar to anan gurin yadda za ku tsari sai ce wala ukhtun amma yana da yar uwa to falaha nisfu ma tarka za a ba ta rabin abin da ya bari tun da har aka tabbatar wa yar uwa gado a ba ta kaza to ya nuna ba uba kenan dan inda da uba da ya hajibu ha zai kare ta ba za ta ci gado ba kamar yadda muka gani a kan shi da Qur'ani baya mai ne tunda zai tabbatar da abin da yake nuna ba ba zai ce ba zai ta ba wala gun wala wala abun kuma sai ce wala wa ukhtun fala anisfu ada ko ya faɗa bana gurin lalle na amma tun da yake lahu ukhtun to an nuna kenan uban baya dai inda yana nan da za a ba uwa gado ko ba su koyi wani ina ba don gumbayin ta in ne mun halaka lai salahu wala kun wala kun ukku to anan gudun ukku din da ke nan gudun lalle ba da kake ukku din da ke can wajen kana rajul yuru karatan aw ratun wala hu aqul aw ukku fa li kulli wahid min mutum lalle wannan ukku din da ke nan gudun daban ukku din da ke nan ne daban saboda ne ukku din da ke can gurin za ta samu sulusi ne idan ita kadai amma ukku din da ke nan za a ba ta ne rabi tunda ko za a ba ta sulhi a a ba ta rabi lalle yan uwan daban-daban ne inda ɗaya ne to da sai a tuntu Qur'ani cewa ya tuka da wabara ya san zai a ba da rabi ne ya a ba da sai wuce uku a cikin yan uwan da kuka gani kan gurin li kullu wahidin min ummatihi yan uwa ne wanda suke da ammai amma nan gurin lahu ukhtun wa sulhiya da kole asiya domin da tikiya da asiya da hukuncin tsaya abinda wannan take samun shi wannan za ta samu irin wancan ba ta walaha nisfu ma taraka sai ubangiji ce wa huwa yarithuha shi kuma zai gaje ta in lam yakul laha wala ita ma in ba ta rasa zai gaje ta za a ba ta ne kenan duka tun da ita za ta rabi shi zai zame duka saboda ka'idar lissabari ابن هل يكون سيد ايه بان انا مجمع وانا من يا جماعة تجيلي اه الباتر قوة تقدر باتر قوة كلالة باتر قوة ينزل باتر قرن وارد باتر كذا باتر كذا في وانا كوي وهو يرسلها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك idan sun zama ɗan uwa ne guda biyu kalala ya bar ɗan uwa ɗan mata guda biyu uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ma'ana a shakka ko ne akwai fala umar su lusani min matar za a ba su biyu bisa ukun abin da ya bari wa in kanu ikhwatar rijalan wa nisa'an falin zakari mislu hajjul unsayi amma in sun fi biyu sun kai uku kuma a haɗe suke maza da mata to sai a bar su min zakari musu da hajjar sun su kaga nan ya ko mutu tsakanin yan uwan da ke can da yan uwan da ke nan yan uwan da ke can idan guda ɗaya ne zai samu su da shi in ya faɗa sun kai biyu zuwa abin da ya sama za a samu za su tare a cikin su da shi za a raba daidai tsakanin maza da mata ba bambanci amma yan uwan da ke nan idan guda ɗaya ce mace za su samu rabi in namiji ne shi kaɗai zai samu duka idan yan mata ne guda biyu za su samu biyu bisa uku idan ko har sun wuce haka sun kai uku sun kai hudu kuma ya kasance ta faɗa maza da mata ake to za a ba su gaba ɗaya da zakari misal hazzar sun sai to sai Allah ya bayyana Allah lakum an tabillu ubangiji na muku bayani dan kar ku fata dan kar ku riki wallahi ku kulli shay'in ali ya Allah mai iko ne mai bai sani ne kan komai sannan sai yace min ba'di wasiyatin yusa biha aw bayna ghayra madar wasiyatan min Allah wasiya ce ubangiji ya muku wasiya ce daga Allah wallahu alimun halim ubangiji ta'ala alim ne masani ne sannan halim ne ko mai juriya ne juriya ce ne bayi suna saba masa yana da ikon kama su da azaba amma sai ya musu jinkiri ba dan ya saba ba sai dan su tuba ya gafarta musu tilka hududullah waɗannan fa dokoki ne na Allah iyakoki ne na Allah ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم wanda yawa Allah da'a wajen tsare wannan dokoki to ubangiji ta ala zai shigar da shi aljanna wanda koramu ke gudana karkashin ta wannan shine rabo mai girma amma wa man ya'ti Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adabun muhin dukkan wanda ya saba wa Allah da manzansa yi ta'adda yake da iyaka yake da iyakokin Allah to Allah zai shigar da shi wuta yana mai dawwama a cikin ta har abada kuma wannan azaba ce wacce ke bola kanta Allah ya tsare kun ga dake to sannan su ne ma'anonin waɗannan ayoyi kamar yadda na faɗa a gurguje ne haka yadda zai zamu fahimci ma'anar ɗaiɗaikun kalmomin amma abin da yake mai muhimmanci ya kamata mutum ya gane bambanci tsakanin yan uwa wato ainihin waɗanda suke a kitka da li'abbai da li'ummai yan uwa da ummai hukuncin su da a can gefe ɗaya kuma da al'akita da la'abbai su kuma suna yin tarayya cikin hukunci ayar karshe tana magana akan yan uwa mai abbai da akita gaba daya da yayin da wannan aya ta biyu wadda suke a jirinin cikin surat cikin farko farko wata ta biyu ita kuma tana magana ne dangane da abin da ya shafi yan uwa da ummai yana da bayan fahimta to a take dole ne abin da ya shafi waɗannan ayoyi guda uku وعليكم السلام eh kana nufin ɗaya kusa uku wanda yan wale ummai suka ɗauka sulusi da aka ce tsaka eh ka'ida abinda ake so ka gane a nan gurin haƙƙinsu da Allah ya ba su shine ɗaya kusa uku sai a ba su jisa rarraba sauran biyu kusa uku sai a duba a ga cikin masu cin gado tana dawa dawa kuma idan mace ce kila tana da miji kenan to me za a ba ta idan namiji ne kila yana da mace kenan to me za a ba ta ina fata an fahimta to daga nan gurin idan duk an zuwa nan babu sauran masu cin gado to kuma shine sai a yi rashi a wurin waɗanda suke ganin rashi za a yi ko a kai bai tilmali wurin wanda suke ganin bai tilmali za a kai amma dai ra'ayin da ke nuna a yi rashi ya fi karfi menene rashi za a ce wannan shine farman da Allah ya ce a ba to amma yanzu da babu kowa sai ku kuma za a sake kasanta shi da wannan kasantawa har ya sake komawa ta biyu daga da suka ce idan an mayar da imani ya tafi da bihil adani amma idan an yi rabbi ya tafi da bihil warasa ayyuhu ma aula an yi tafi da bimadin mai al'adani aul warasa alwarasa na'am آية وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا أبن آية في الكتاب وإذا حضر القسمة أولو القربى إذا دنجي suka halarci wajen da bangado wani ya tama da marayu wanda ba na mutum da marayu na wani gida suka zo wajen da bangado wani matakinu da talakawa tarzuquhum minhu ku dan ba su wani abu daga cikin wannan abin na gado wa qulu lahum qawlan ma'rufa ku faɗa musu magana magana mai daɗi yanzu wannan aya tana magana nau'ikan mutane guda nawa ne wanda suke magana kan su ulul qurba dangi a nan gurin dangi da ake nufi dangin da za su rabo cikin gado wal yatama marayu wal masakin da miskinai mutum ne ya mutu an zo rabon gadon sai ga waɗannan kalar mutane sun zo kallo wajen rabon gado to ubangiji ya sar'anta ku ɗauki wani abu daga ciki ku ba su kafin a fara rabon gado arzukuhum minhu ku arzuta su minhu daga cikin wannan gadon kafin a raba bayan kun dan ba su wa qulu lahum qawlan ma'rufa ku faɗa musu faɗi wanda yake mai daɗi to ku yi hakuri kun ga dukiyar marayu ke karku raina abin da aka ba ku sadaka ce ga ku tafi ungo ungo ungo wato alhakin ganin ido jiki ka gane da to wannan aya wannan aya malamai sun yi sabani a kanta hal hiya mukamatun aw mansuha din ai ba da hukuncin da ko ba ta ba hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari abdullahi da abu yake ba ta ce ba tana nan tana ina ga dan fahimta tana nan tana aiki to tunda tana aiki shin idan waɗannan mutane suka zo wajen rabon gado waɗanda su ba cikin mazada a ɗauki wani abu ba su nan shin wajibi ne ko mustahabi ne nan ma aka sake yin sabani tsakanin wanda suke ganin wajibi ne da wanda suke ganin mustahabi ne zance mafi inganci shine waɗanda suka ce dan waɗansu ce wajibi ne waɗansu ce mustahabi ne waɗansu kuma suka ce tafsiri suka ce idan mamacin ga yantaccen attajiri ne ya bar kuɗi da yawa to wajibi ne idan talaka ne wanda bai bar kuɗi da yawa ba mustahabi ne ce ba zan kuma shi ba za ku yadda haka wajen zuma da mai suka yi tafsiri akwai wasu magana kai gudun jarir tabari a cikin littafin su jami'ar bayan an tawo da ayar qur'an wanda yake cewa shi abin da yake fahimta da cikin ayar farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa yake farzuquhum minhu kullu qurba kenan wanda dama suna da dadi wa qulu lahum qawlan ma'rufa wa annan talakawa ku faɗa musu magana mai dadi su ji amma ba za ku ba ku dai musu daɗin da zance ku yi hakuri bayan Allah kudin talakawa ne wanda zai wani da wani kudin marayu ne kudin zai zo inda da duniya ku na bayar da ya ma zo mai inda bayar wallahi ibnu jarir sadar ya yi wannan zance cikin tafsirin sa wa alaikum assalam wato kaga ban fara ban ban fara ban bar gana na amur yana da kuma na fara fasar ayoyin amma da sai dan rera mana sun kafin guja ba na amur ko da sarki kira hadin nan kun ga gidan gidan ne da ba bismillah idan mutum ya kuɗe rasu baya da ɗa eh eh idan yana ɗa ba hikima da ke cikin nan wurin rabon namiji ya kuma kama da yawa ko harkar rabon gado saboda shi namiji shi ne ke daukar nauyin rayuwa da mata ko da mutum to abin da zai gaba idan aka yanwanta tsakanin mace da ya'yanta nan gurin yanzu ba ka magana kan bambanci tsakanin mace da namijin kai kana magana da an ce a wala hunna zubu min ma taraktum in lam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna thumul an ce idan kuna da ya'ya a idan ba ku da ya'ya za a ba ku rubu'in dukiya su ma dan idan kuna da ya'ya za a ba ku ɗaya gudu takwas to sai kake ganin menene hikimar dan suna da dan akwai da aka ce so a ba su ɗaya gudu takwas ya aka sa ya rage musu adadin rabo kuma yar ma ko da mutum kuma ga ko kuma su ne mataye na kimar ku to a nan gurin da su da waɗannan ɗa galibin abin da ke sa faruwa wannan ɗa zai zanto yaro ne shi yafi buƙatar kulawa sama da sama da shi wannan shine mafi rinjayen faruwa ta iya wani lokaci ya zama babba ta iya ɗan har ma ya girma matar amma wannan ba shi ne gani ba abin da ya faruwa abin da ya faruwa yaron ya zama shi ne karami to ko tun da karami ne yana bukatar kulawa sama da ita sannan ita kila iyayenta suna nan dare shi yanzu ya rasa uba kuma za ta yi miji ta samu aure miji ya ci gaba da kula da su ko na masa mai yana da nauyi na yaya in ma da ne babba yana da nauyi na yaya dukkan waɗannan ababe ne da idan mutum ya zurfa nazari zai gano alaikum assalam ai a haka ta mata wasiya kan ba ta tadimi da wanda yake malamai suke cewa gairar mutabar abin nufi dai ana fara salawa da bashi ne kafin wasiya amma menene hikimar aka fara ambaton wasiya kafin baki a cikin alqur'ani aka ce saboda shi baki yana da wadanda ya zo su da shi a ba su kayan wasiya ko galibi mutum zai ji kunya inda wasiya ce ake kawai ya zo ya ce a baki zai ji nauyin haka sosai Allah ya fara gabatar da shi dan kada ya'ya su yi wasa babul wasawa babin da za mu shiga cikin sayo babin da yake magana dangane da wasiya alwasaya jam'i ne na kalmar alwasiyya wasiya kuma shine mutum ya bayar da wani yanki na dukiya da wani ya ce bayan mutuwa ta ya zama na wani a baki kaza عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده متفق عليه wannan hadisi an karbo daga Abdullahi dan Umar Allah ya kare ta gare shi yace lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ma haqqu mri'in muslimin baya karkashin ikon mutum musulmi baya cikin ikon mutum musulmi lahu shay'un yuridu an yusiya fihi yana da wani abin da yake so yayi wasiya cikin sa ya fi laila ne baya cikin hakkin sa har ya kwana dare biyu illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu fa ce wasiyarsa tana rubuta a wajensa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bai dace ba baya cikin hakkinka ba a baka dama ba kana da abin da zaka yi wasiya har ya kasance an yi dare biyu face sai abin nan yana rubuta a wajenka wato wannan yana nuna mai kenan wajibi ne rubutawa muttafaqan alaihi hadisi bukhari da muslim suka rubuta to amma nan muna abin da malamai suke cewa ita wasiya tana zama wajibi tana zama mustahabi yau da wasiya take zama wajibi ya zanto akwai hakki a kanka na mutane bakin wani dukiyar wani ajiyar wani ko babu waɗanda suke zo da suka sani sai kai da aka ma ajiyar ko aka ma bashi ko dai akwai ke jin masu salwanta ko sun tashi da gari ba ta kai kaɗai ka san ana kanka to irin wannan wajibi ne ya zanto ka rubuta ka ajiye a gidanka ba dan komai ba dan saboda ko da kayan mutuwar ka ya yi zancen da hakkin da ke kan baban to kaga wannan wasiya ita ne ta wajibi dole ka yi wasiya sai to wani da yana bi na bashi to rana kaza da watan kaza ban samu na biya shi ba ko da bayan na mutu na yi umarni a sayar da kaddarori na a biya shi sannan a raba gasa dole ka rubuta wannan wasiya ce wanda ke tare masa dole amma wasiya ta musahabi wanda ba bashi ake bin ka wasiya ce ta sadaka kai da kaga dama za ka yi sadaka ga wani kawai da to shi kenan wannan ba za a ce kullum sai ka rubuta ba ko a ce bai kamata ka rubuta ba amma dai yana da kyau rubuta ta ita kamar yadda hukuncin ta mustahabi rubuta ta ma mustahabi ne ba dan kwarar ba saboda ko da bayan mutuwar ka ta ɗinka ba za su yi jayayya ko mutu ba wa an sa'ad bin abi waqqas radiyallahu ta'ala anhu qala قلت يا رسول الله انا ذو مال ولا يرثني الا ابنه لي واحده يرحمك الله ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت أفأتصدق بشطره قال لا قلت أفأتصدق بثلثه قال الثلث والثلث كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس متفق عليه وانا حديثي أنكر مجرد الناس يمدون أكفهم إلى الناس للأخذ كوكم يتكففون الناس يأخذون ما في الأكف مما ما في الأكف مما يعطى إليه ina ba dan fahimta to kaga a cikin wannan hadisi sa'ad bin Abi Waqqas ya nemi yayi sadaka abinda yake nufi da sadaka a nan gurin shine wasiya wasiya ce ya so yayi da dukiyarsa bi bisa uku duk yayi wasiya cewa a bayar ga wani a bayar da talakawan gidan wani ko marayin gidan wani manzo Allah ce a'a rabi manzo Allah ce a'a sulusi manzo Allah ce to sulusi fa yana da yawa to amma tun da dai ana ba daga nan sai malamai suka fahimci cewa yana daga cikin sharafi na wasiya wanda zai wasici kada yayi wasiya sama da ɗaya bisa ukun dukiyarsa za ka iya ɗaya bisa biyar ɗaya bisa goma ɗaya bisa kaza har zuwa ɗaya bisa uku amma da ya wuce ɗaya bisa uku ya kai rabi to bai halatta ba idan kai irin wannan wasiyar to waɗansu malamai suka ce idan magada sun amince to babu laifi waɗansu suka ce a ai ko magada sun amince dai za a dawo dai dole wannan ɗaya bisa uku kawai za a bayar a kyale ka abin nan an gane ko wannan hadisi muttafaqun alaihi malam yayi lamba yace marida sa'd bin abi waqqas fi hijjatul wada wato sa'd bin abi waqqas yayi wannan rashin lafiya ne a hajin bankwana da annabi yayi فجاءه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعوده من ذا الله يدود من دوبه فقال له سعد sai sa'ad yace da shi ya rasulullah ana duma ni ma abucin dukiya ne al hadith har zuwa karshen hadisi wat mubnatihi hadihi aisha wannan yar ta da yake cewa zai ita kadai ce da shi za ta gaje shi sunanta aisha wa lam yakul li sa'd hina idin siwaha banda ita ba ya da kowace ya a lokacin wa qad sarqa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bala yace manzo Allah ya gaskiya fa kana lisadin hina tuwfiya fi sanati 55 sai ya zanto lokacin da sa'ad ya mutu a shekara ta 55 bayan hijira yana da mizal aulad adadin ɗaya Ibrahim wa Amir wa Mus'ab wa Umar wa Muhammad wa Aisha bayan ko da ita dai ce yanzu sun kare wa inda ya bayar da dukiyar ko ya wasiki da dukkan dukiya sai kuma daga baya adadin ƴaƴa suka karu kaga zai zanto kenan ba su sami wani abin da ya kamata su samu ba ko malamai malamai wajen fada da magana akan hadisi suna ƙara cewa a ce wannan hadisi na nuna halaccin neman kuɗi ga sa'a yana cikin mutum goma da aka wa bishara da aljanna yana cikin kwamitin shura na mutum shida da Umar dan Khattab ya kafa don su zaɓi halifa bayansa amma tare da gashi kuma ga wurtaccen mai kuɗi ne a ce tara kuɗi baya korar zuhudu ko ba kuma da waɗansu suna ɗaukar in dai wai in dai wai zuhudu shine karkaci karkata karkata mai kyau karka gudun duniya ba wanda ya fi Allah sallallahu alaihi gudun duniya in dai zuhudu ne amma yana daga cikin abin da yake so turare mace ta halal kuma a jikin naman karamar dabba kamar tunkiya ko akuya kuma abin da yake so a jiki shine ba kayan ciki ba karfasa sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin hadisai mafi tsawo cikin bukari hadisin shafa'a annabi ya faɗe shi ne lokacin da karfasa akwai a hannu ya cizgi naman ya ce ana sayyidu wala da adama wala fakar ni ne shugaban yan adam ba tare da alfahari ba ko kun san saboda me sai ya ci gaba da bayani sallallahu alaihi wasallam a ce duk wannan baya koran zuhudu kenan suka ce ga sa'ad bin abi waqqas al-ajrul mazra bil janna amma kuma ga yana da dukiya da a turkuke neman kuɗi ku bari arna su ji kuɗi su rinka juya ko da suke so kar mu daina sana'o'i mu bari duk kasance an sun mamaye sana'o'i shikenan daga ba su juya mai da suke so wata rana sai sun yaji ba za su bude kan tana bara kwana uku don kun ce za ku yi shari'a ko kun ce za ku yi kaza shikenan ka nemi kaloji ka rasa ka nemi kwallon farki ka rasa ka nemi menene ka rasa gaba daya saboda mu mun tsaya sai waɗansu sana'o'in da ba su ne suke ci sosai ba a maimakon mu shiga mu yi su da su cikin harkokinsu an gane ko وعن عائشة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توسي وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها قال نعم متفق عليه واللفظ لمسلم وانا حديثي أن كربو عائشة الله كان الداء غريكا فتي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانا متن يا زول من ذا الله سرادة أبدا الله ثبت غريكي فقال سيتي يا رسول الله يا من ذا الله إن أمي افتلتت نفسها ما يفياتا أن زاري مثلنك abin da yake nufi irin mutuwan nan ta ba da so ba zamani ba a tashi da ma wani alamar rashin lafiya ko wani abu ba uftilitat nafsu har kawai aka zare ranta ba da so ba zamani matat mautu ta fuja'a irin mutuwan nan ta fuja'a kenan walam tusi ba ta samu lokacin da ta yi wasiya ba ballantana ta ce bayan ta mutu ayi kaza ayi kaza ayi kaza sai ce wa azunnu a ni ko ina kyautata mata zaton lau ta kallama da ta samu damar yin magana ta saddaka lalle da ta wasiya cewa ai sarka da kaza cikin duke ta ai sarka da kaza cikin duke ta amma sai dai bata samu dama ba malaka bai jira ta ba da ta samu dama da ta ce ai afalaha ajrun in tasaddaqtu anha shin mahaifiyar nan ta za ta samu lada idan nayi sadaka a madadinta na bayar da sadaka قال نعم من ذا الله تي إيه يا هلتا wato wani hadisi kaga dangantakarsa da babin wasiya a ce ana yin wasiya ne kafin a mutu to ga ita wannan ba ta samu damun yi ba amma dan suna kyautata masa san inda ta yi da inda za ta samu damun magana da ta yi wasiya wato kenan ana son mutum ya riski lokaci tun kafin lokaci ya riske shi kenan ya amfani da lokaci tun kafin ya kubuce masa kenan sannan kuma wannan na nuna idan ɗa ya yi sadaka domin mahaifinsa ko mahaifiyarsa lalle za a kai masa ladan dan gashi annabi ya ce lalle in kai ya ce in na ba da sadaka a madadinta za a karɓa manzo Allah ce eh za a karɓa hadisi bukhari da muslim suka rawaito amma lafazin sanan na muslim ne wa nabi umama al-bahili radiyallahu ta'ala anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسنه أحمد والترمذي وقواه ابن خزيمة وابن الجارود an karɓa hadisi daga Abu Muhammad al-Bahili Allah shi kare ta gare shi yace na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah qad a'aqa kulli dhi haqqan haqqa lalle Allah ya bai wa dukkan wani ma'abucin haƙƙi haƙƙinsa dan haka fala wasiyata liwaris ba a yin wasiya ga wanda dama ya zai ci gado ɗa ko ya miji ko mata ka ce za ka yi mace ce za ka yi wa mijinta wasiya in na mutu a bashi kaza a'a to ai yana da gado ko mutum ya ce zai wa ɗansa wasiya in ya buta ba ɗansa kaza ko ƴarsa kaza ko mahaifinsa kaza ko babansa kaza duk wannan suna da me suna da rabo cikin gado da haka fala wasiyata liwaris babu wasiki ga wanda yake mai cin gado to wannan hadisi shine malamai suke sabani dangane da dangantakarsa da faɗin Allah ta'ala a cikin suratul baqara kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut in taraka khayra al-wasiyatu lil walidayn wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'ala al-muttaqin faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu 'ala alladhina yubaddiluna inna Allaha sami'un 'alim faman khafa min mutsin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma 'alayhi inna Allaha ghafurur rahim Allah ya kutiba alaikum an tilasta muku an wajabta muku idza hadara ahadakum al-maut idan mutuwa ta zo ɗaya daga cikin in tare da khairan in har ya bar dukiya khair anan ana nufin dukiya me aka wajabta al-wasiyyah lalle mutum yayi wasiya lil walidaini ga mahaifa guda biyu wal aqrabina da dangi mafiya kusanci yayi wannan wasiyan bil ma'ruf da hanya ingantacciya a shari'ance حقا على المتقين حقي ne da Allah ya tilasta shi kan masu takawa faman baddalahu ba'da ma sami'ahu wanda duk ya musanya wasiya bayan ko ya jita ka ji lokacin da mahaifinka ya ce ko da bayan mutuwa sabawa na kaza da ya mutu kai kuma sai ka juya fa inna ma ismuhu allazina yubaddiluna zulmun na hawa kan wanda ya musanya wasiya din wallahu sami'un alim Allah bai ji ne masani ne faman khafa min mutsin janafan in kuma ka zo wurin mutum zai wasiya sai ka ji tsoron shi mai wasiyan nan zai iya yin janafan kaucewa gaskiya au isman ko sako kaucewa gaskiya kamar misali ya yi wasiya da abin da ya fi ɗaya bisa ukun dukiya jaraf kenan almail an tarikin rashad kaucewa tafarkin gaskiya au isman ko ya yi wasiya da aikin barna yace ko da bayan ya mutu gidansa na unguwa kaza ya ba kungiyar yan karta a je a yi ta yi a ga wannan wasiya sai ai ta fa aslaha bainakum sai yayi kokari ya samun ta tsakanin su yani bainal musi wal musa la fala isma alayhi wannan babu laifi wanda da yayi kokari yayi gyara sai a a ba za ka ba da wasiya ɗaya musa uku ba dan wannan ya kauce sunnar annabi a a ba za ka yi wasiya na cewa gidanka ka bayar yan barasa ko yan kanka ko yan lido ba dan wannan zai zanto sako kenan da zulumin su zai bi ka har ya zuwa ranar tashin kiyama sai mutum ya kokari ya sulhu to fala isma alayhi inna allaha ghafurur rahim to abin da nake so kai gare shi dai Allah ce kutiba alaikum idza hadara ahadukum al-maut in taraka khayra al-wasiyatu lil walidayni to sai na hadisi yace inna allaha qad ata kulli dhi haqqin haqqahu fala wasiyata li warith to menene dangantakar hadisin da ayar shine nake malamai sun yi sabani menene sabanin wadansu malaman suka ce hadisin ya shafe ayar shi hadisin ya shafe ayar ita ayar tana magana akan farkon lokacin da aka shar'anta wasiya ana yin ta ne har ya zuwa ga iyaye amma sai wannan hadisi kuma ya zo ya hana ya ce a a ka'idar wasiya yanzu an daina yi ga dukkan mai cin gado duk wanda yake da rabuwa gado sawa'un zai ci gado bit da asibi ko bil fardu to shikenan ba za a bashi wasiya ba ina fata kun fahimta to abinda wannan zai haifar shine mas'ala cikin usulul fiqh da malamai ke cewa shin hadisi na shafe aya ko ba zai shafe ta ba in hadisi na shafe aya dole hadisin sai ya zama mutawattiri ko a hadisin ahad ma na shafewa to amma dai wannan dai shine wadansu malamai sun ce wannan hadisi ya shafe aya kenan shine zance na farko zance na biyu malaman da suke cewa hadisin ba shafe ayar yayi ba ayar da ta shafe ta ita ce ayatul miras yusikum Allahu fi auladikum tunda a cikin ya ce wali abawai li kulli wahidin minhum as-sudus to ana gama bayanin wannan shine sai manzo Allah ya inna Allah qad a'ta kulli dhi haqqin haqqa wa huwa ma dhakarhu fi ayati al-mawarith ya bai wa kowa wali abawaihi li kulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu ya riga ya ba su da haka fala wasiyya da yau kar wanda ya sake wasiya wato kenan sharhi ne annabi yayi amma hakikanin shafe hukuncin ayatul mawarith ce ta shafe hukuncin wancan wasiyi da ake ma iyaye wannan bayani ne ga bakin annabi tun da shi an turo shi ne ba dan ya shafe aya ba sai dan yayi bayani wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas haka suka ce wa min al-bayan kenan wannan ba shafewa bane in ma mun dauka shafewa ne in ma mun dauka ba shafewa bane in dai mun fahimci cewa dai iyaye ba za a yi musu ba to manzo Allah ya fara wasiyyata liwali kan me to mutum baya da dama ya zo ya ce ko da bayan mutuwarsa kar a yi kaza kar a yi kaza kar a ba wani kaza cikin 'ya'yansa ko kar a hana wani kaza cikin 'ya'yansa gado Allah ya riga da jibin tana raba da kansa kai dan adam ba baka damar ko da manzon Allah ba baki damar raba a hannunsa ba gaba ɗaya da Allah ya raba sai ce la tadruna ayyuhum aqrabu lakum wannan la tadruna din ta tafi kowa cikin mu la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a da haka yadda Allah ya tsara cikin Qur'ani haka za a raba ba yadda shi yake so ba ba sai ka ce ka ce baka jin Hausa ba baka da bin ba yadda Allah ya faɗa cikin Qur'ani haka za a yi shi nazin ya dace da Qur'ani to sai a warware ai ba kuma sai na zo na ce maka warware ba in da sai da Allah faɗa ka ai magana ta gani wa alaikum assalam wannan mutum ne da aikin soja sai yi da kara guda da shi wanda da sun ce ya ba labarin cewa ya rabu to ta aka raba dukiyarsa sannan bayan matan ta zauna ta sake shekara ya yi dawo wani kuma aka da ya rasu sai ta yi aure bayan ta auren sai shi kuma sai ya dawo a cikin rasu to yanzu wannan gaban gane ya yi ke sannan kuma ya magana kar kai magana auren tunda ba babin sa bane gobe za mu shiga babin aure kitabun nikahi ada ka zaka da ka zaka kitabun nikahi za mu shige shi daban dai sai ya hana mu fahimtar wannan yanzu magana rabon gado kawai za ka yi taimaka mana malam mutum ne ya tafi aikin soja ya je sai aka ce ya mutu aka zo har aka raba gadon sa matarsa har sai ta kaba ta fito ta fito ta ta ta gaba ta gaba ta yi aure daga baya bayan ta ba shekara a gidan aure kuma sai gashi ya dawo wannan maganar aure ka kyale sai mun shiga babin aure gobe insha Allah amma maganar gado da ya riga ya tafi yanzu an riga an raba wa sauran mutane da matarsa da sauran yan uwansa a nan gurin shi yanzu yana da zafi guda biyu ko dai ya karbi kayansa in yana so tun daga shi ya dawo da rai ko ya bar musu sadaka ciki duk wanda yayi ya halatta wannan hadisi ina nabi inna allaha qad ata kulli dhi haqqin haqqahu fala wasiyata li warith rawahu ahmad wal arba'atu illa an-nasa'i wa hasanahu ahmad wa tirmidhi wa qawwahu ibn khuzaimah wa ibn al-jarud hadisi ne dai sahihi qala al-bukhari fi sahihihi malam yayi lamba daga kasa yace bukhari ya faɗa cikin ingantaccen littafin sa yace babul la wasiyata li warith babin da yake magana cewa ba a wasiya ga mai cin gado wa saqa an ibn abbas qala kana al mal lil waladi ya rawaito magana daga abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas yana cewa kana al mal lil waladi dukiya tana tabbata ga da wa kanat al wasiyatu lil walidaini kuma da can wasiya tana tabbata ne ga iyaye ba a ba su wani abu na gado fa nasakha Allahu min zalika ma ahabba sai Allah ya shafe abin da ya ga dama cikin irin waɗancan hukunce-hukunce fa ja'ala liz-zakari mithla hadhihi al-unthayayn ya bai wa ɗa namiji rabon mace biyu wa ja'ala lil abawayn li kulli wahidin minhum as-sudus iyaye guda biyu kuwa gaba ɗaya ya ba kowanne daga cikin su ɗaya bisa shidan dukiya qala al-hafiz ibn hajar fil fath ibn hajar ya faɗa cikin fathul bari sharhin sahih al-bukhari hadhihi at-tarjamatu lafzu hadith marfu' wannan tarjama da bukari yayi babu la wasiyata li waris lafazi ne na wani hadisi marfu'i zuwa ga annabi shine hadisin da muka karanta yanzu kaga bukari yayi babi da shine shi cikin littafin sa ka annahu lam yathbut ala shartil bukhari kamar hadisin bai tabbata ba bisa ga sharadin da bukari ke karban hadisi fa tarjama bihi a yamakon ya kawo shi a riwaya sai yayi tarjama da shi yayi matashiyar magana da shi ka adatihi kamar da yadda ma haka al'adar imam al-bukhari take واستغنى بما يعطي حكمه يا وداته da irin abinda hadisi hukunci yuti hukmuhu abinda hukuncin hadisin ke bayarwa وقد أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث أبي أمامة وأن حديثي أبو داود والترمذي سر رويتوشي تهنجر حديث أبو أمامة يتي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته في حجة الوداع نادم أن الله يا فدا أخطب الساعة حجة الوداع هذا بطل سيئا بتحديثي malai ce wa fi isnadihi isma'il ibn ayyash cikin sanadin hadisin akwai isma'il ibn ayyash wa kad qawwa hadithahu wa kad quwwiya hadithahu ko qawwiya hadithahu an shamiyin qawwa hadithahu an shamiyin jama'atun min al-a'imma da yawa daga cikin manyan malamai sun karfafa hadisin isma'il ibn ayyash idan ya ruwaito shi daga wajen mutanen sham minhum ahmad wal bukhari cikin wanda suka karfafa hadisin sa akwai shi Ahmad bin Hanbal da Imam al-Bukhari Amirul Mu'minin fil hadith wa hadha min riwayatihi an Sharhabil ibn Muslim wannan riwayar ko ta Isma'il ibn Ayyash tana daga cikin riwayar sa daga Sharhabil ibn Muslim wa huwa shahiyun thika mutumin Sham ne amintacce wa sarraha fi riwayatihi bit tahdith inda Tirmidhi a wajen riwayar da ke wurin Tirmidhi sarraha bit tahdith ya fito kalla ya ce haddathana wato akwai malaman hadisin da mudallisun waɗanda idan sun ce an fulan ba a yarda da hadisin su amma idan sun ce haddasana fulan ana yarda saboda lafazin an yana ɗaukar ma'ana biyu mai yiwa ya ji kai tsaye daga wajen sa mai yiwa wani ya faɗa masa ya ci to wannan wani da ya faɗa masa yake waye shi ba a san shi ba ba da tsara inganta hadisi amma in ce haddasana to lalle ya ce wani kenan ya faɗa kai tsaye وفي الباب عن عمرو بن خالد عند الترمذي والنسائي وعن انس عند ابن ماجه wato a cikin wannan babu akwai hadisai da dama wani hadisin daga Amr bin Khalid a wurin Tirmidhi da Nasa'i wani hadisin daga Anas dan Malik a wurin Ibn Majah wa an Amr bin Sha'ib an abihi an jaddihi inda Darqutni akwai hadisin Amr bin Sha'ib an abihi an jaddihi shi kuma wurin Darqutni wala yakhlu isnad kullin minha amma qalil kowane sanadi dai in ka bi shi ba za ka rasa ta cewa a cikinsa ba lakin na majmu'aha yaktabi anna lil hadisi asalan da amma idan ka har hada sanadin hadisan gaba daya yana nuna maka lalle wannan hadisi yana da asali sananne bal jana ash-shafi'i fil ummi imam shafi'i ya faɗa cikin littafin sa al-ummu ila ya karkata zuwa ga anna hadal matna mutawatir yace wannan matni na inna allaha qad ata kullu ziyatin hatta huwa fala wasitul warid yace mutawatir ne fa kana abinda shafi'i yace وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم mun samu ma'abuta fatawa a zamaninmu da wanda muka haddato wurinsu min ahlil ilmi bil magazi cikin masana yaƙi yaƙin manzon Allah min quraishin cikin quraishawa wa ghayrihim da wani su la yaftalifuna fi anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ta sabani dangane da cewa lalle manzon Allah qala amal fatih ya faɗa a shekarun da aka yi yakin fatahu makka ya ce la wasiyyata liwarith ويؤثرون عن من حفظوه suna ruwaito wannan daga wurin duk wanda suka haddace wajensa min mallakuhu cikin irin wanda suka game da shi min ahalil ilmi daga ma'abuta ilmi fa kana naqalu kaffatin an kaffa sai zanto taron jama'a ne suka ruwaito daga taron jama'a magana shafi'i kenan malai ce sun matakammala al-hafiz sun matakallama al-hafiz ala nisfi ayatul wasiyya sannan sai ibnu hajar a cikin fatawul bari sai yayi magana dangane da shafi ayar wasiya da ke cikin suratul baqara fa qala wa qila innal ayata makhsusa wadan suka ce ayar mansuka ce wadan sun ce makhsusa ce li anna al aqrabina a'amu min an yakunu warisan domin lafazin al aqrabina yana da fadi ya shafi wanda suke cin gado ya shafi wanda ma ba ta ci wa kanat al wasiyatu wajibatan li jami'ihim da tan kuwa wasiya ta shafi dukkan kowa daga cikin dangi ne to daga baya sai aka baiwa waɗansu daga cikin dangi rabo na gado waɗansu kuma aka yi shiru to ya zama taksisi kenan a wurin hafiz ibn hajar fa khassa minha man laysu bi warithin bi ayatil fara'id wa bil hadith la wasiyata li waris kaga dai duk magana ce wannan duk dai wanda yake son ya more wazancan sai ya koma fatawul bari sharhin sahih bukhari lalle sahih bukhari yana da sharhi da yawa yana da fatawul bari yana da umdatul qari yana da kaza da kaza amma samun littafi irin fatahul bari a sharhin bukhari kan da wahala shi yasa ko muhammad bin ali al-shawkani a lokacin da yake karantar da bukhari a yaman aka ce da shi ya karwa ka rubuta masa sharhi sai ce ai la hijra ta badal fati yace bayan fatawa kuma ai babu hijira yana nufin fatahul bari sharhin sahih bukhari yana nufin la sharha ba da fatahul bari kenan sai la hijra ta badal fati yana yana da kyau dukkan wani mai wa'azi ya zanto in dai da hali mutum gidan bayan kana da bukari kana da fatawar bari zai taimaka mutum kwarai da gaske eh ورواه الدار قطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وزاد في آخره إلا أن يشاء الورثة ديت لا وصية لوارث با وصية كما تشنغادوكو to wannan daru kutuni ya ruwaito ta hanyar hadisin Abdullahi dan Abbas amma a karshen sa ya kare lafazin illa an yasha alwarasa sai in sauran magada sun ga dama to sa iya tabbatar da wasiyar da mamaci yayi ga wani daga cikin su to sai dai wannan ziyada din Ibn Hajar ya ce wa isnaduhu hasanun sanadin sa hasan ne amma bincike ya nuna munkar ne munkar ne da'ifi ne ma'ana ko da sauran magada sun yadda uban su yi wasiya ga ɗaya daga cikin yayye ko kanne ba za a tabbatar da ita ba وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم an karɓo hadisi daga Mu'adh bin Jabal yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah tasaddaqa alaikum Allah ya yi muku sadaka bi sulusi amwalikum shine ya ba ku damar ku yi kyauta ko ku bayar da sadakar sulusun dukiyarku inda wafatikum lokacin mutuwar ku ziyadatan fi hasanatikum dan ya zanto dadi cikin ayyukan ku na gari wannan hadisi ne sahihi dar kutuni ya ruwaito wa kharajahu ahmad wal bazzar min hadisi abi darda imam ahmad ya ruwaito haka imam al bazzar ya ruwaito amma ta hanyar abu darda wa ibn majah min hadisi abi hurairah haka ibn majah shi kuma ya ruwaito amma ta hanyar abu hurairah radiyallahu anhu wa kulluha da'ifa yace kowane sanadi in an bi shi kadai da'ifi ne lakin kad yukawwi ba'daha ba'da sai dai sashin suna karfafa sashi har zanto hadisi ne sahihi da haka da yawa daga cikin malamai suka inganta shi musamman Sheikh Nasiruddin Albani cikin Irwaul Ghalil karkashin hadisi na 1441 babul wadi'a wannan babin hadisi ɗaya ne a cikin haka zamu karanta shi babi ne da yake magana dangane da ajiya alwadi'a ita ce ajiya in baka ajiyar mota in baka ajiyar gida in baka ajiyar kudi in ce ka ajiye mu menene hukuncin haka ita wadi'a din nan ajiya mustahabi ne in an baka ajiya ka karba matukar kana da tabbas din zaka iya kiyaye ta ba za ta salwanta a wurinka ba dan tana cikin at-ta'awun alal birr wa taqwa Allah ko ce wa ta'awunu alal birri wa taqwa an amru bin shi'ab an abihi an jaddihi radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan ba hadisi daga amru bin abi bin shi'ab an abihi an jaddihi daga manzon Allah manzon Allah ce man udi'a wadi'atan falaysa alaihi damanun duk wanda aka bai ma ajiya in abin ajiyar ya bata babu biya a kansa akhrajahu ibn majah wa fi isnadihi dha'f ibn majah ya rawaito amma sanadin sa akwai dhaifanci a ciki lianna fi sanadihi al-musanna ibn sabah wa huwa matruk amma na samu hadisin da yake zai fa'idantar da ma'anarsa ingantacce ne shi ne hadisin la zamana ala mu'tamad la zamana ala mu'tamad amintaccen mutum ba biya a kansa duk wanda ka ba ajiya amincewa ne za ka ba shi farashin amincewa to idan abin ya salwanta ba zai biya ba shine malamai suka ce sai in an gano akwai sakaci tare da shi in yayi sakaci to zai biya amma matukar yayi iyakacin kokarin shi wajen tsare abu tsotsayi ya zo abu ya salwanta to shikenan ba ka da daman ka ce ya biya ka duk rigimar da za a yi ka ce biya ka ba zai biya ba in an je wurin alkali ma alkali zai kori karan kai inda ya san musulunci mala yace wa babu qasmi sadaqati taqaddama fi akhir zakati babin da yake magana dangane da rabon sadaka ya wuce can a ƙarshen babin zakka wa babu qasmi al-faiqi wal ghanimati yati aqib al-jihad insha Allah ta'ala amma babin da yake magana kan rabon alfai'u dukiyar da aka samu wajen kafare ba ta hanyar yaki ba wal ganima da dukiyar da aka kwata da karfi ta hanyar su idan ana yaki ya ati ya kibal jihad wannan babin zai zo bayan babin jihadi insha Allah ta'ala sai ma da yace inna ma qala musannifu haza wai me yasa ibn hajar ya faɗi wannan magana me muke bukata da ya faɗa mana wannan maganar anan cewa babu rabon zakka ya gabata a karshen babin zakka babu rabon alfai'u da alganima zai zo nan gaba a bayan babin jihadi yace inna ma qala al musannifu hadha li'annahu khalafa ma darat alayhi alatu muallif shafi'iyya abin da yasa ya faɗa haka kare kansa yake dan ya sabawa abinda al'adar masu talifi cikin mazhabin shafi'iyya suka saba yi min jali hadain al babaini qabla nikah sukan kawo babin raban zakka da babin raba saraka da babin ganima da babin wane ne qabla nikah kitabin nikahi kafin kitabin nikahi za su fara kawo shi fa huwa amara ila ma huwa alayhi bihi ma su suna kawo ta nan gurin suka ce domin sadaka kila wani idan ya samu sadaka mai kauri zai aure to sai a kawo kitabun nikahi bayan sa kenan idan wani ya samu ganima shi ma zai aure sai a kawo kitabun nikahi bayan sa kenan wani ya samu fanki zai aure sai a kawo kitabun nikahi to amma sauran malamai na mazhaba suka ce a'a in dai aka gama maganar zakka to ai ya kamata a hada babin da kuma abin da ya suwa ake ba saboda haka sai ya kamata a hada ba kusa da babin aure ba fa huwa amada ila ma huwa alayhi bihi malai ce don haka ya aikata abin da shi fi dacewa da waɗannan babuka guda biyu fa alhaka huma bihi sai ya sadar da wannan babuka zuwa ga inda suka dace rahimahumullah rahimahullah wa jazahu khaira abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya ji mana assalamu alaikum wa rahmatullahi ina da cewa mun karanta hadisin da yake cewa idza istahalla al-mawlud waritha wato shi jariri idan ya kuka to za a ba shi gado to sai ciki har zance ya kai ga haihuwa da ake a asibiti wadan suka ce idan ma yaro bai kuka ba wani lokaci likitoci suna masa menene wasu dan da ke shi ko sai masa menene ya kuka to shine sai likitan ya rubuto mana cewa wato abin da yake faruwa shine a a wani lokaci haihuwa takan zo da gardama akan samu jinkiri wajen haihuwar a dalilin haka jariri yakan zo a cikin halin galabaita kwarai da gaske a gajiye wanda wani lokacin ma har baya iya yin motsi to ba a iya gane cewa yana da rai ko baya da rai sai ta irin waɗannan hanyoyin a ce kaga wani lokaci ne kenan ba kowane lokaci ba wato don haka mai karɓar haihuwa kamar ungozoma kenan takan bugi bayan yaro ɗin a ko kuma daidai kafafunsa ko ta ɗaga kafafunsa sama dan dai a samu yaro ya yi motsi ko kuma karan da za a samu tabbacin cewa yana da rai wato akan samu hakan ne yayin da ya kasance a nakuda ta yi tsawo yaro ya zo a galabe shi amma in ba samu wannan matsala ba kenan ba a yin haka in dai na fahimci rubutun daidai kusan sakon da likita yake isar mana kenan Allah saka masa da alheri ba za mu yi tambayoyi da yawa ba saboda wani abu da za ku ji nan gaba mutum ne ke tare da mai gidansa yana masa hidima a shago bai ka'ida na meye zai rinka biyansa ba kuma ya yi masa aiki na wani adadin lokaci sai kuma uban gidan nasa ya mutu da ya mutu sai yara suka ce ba za su biya shi ba kome to kaga nan kuskuren da aka samu shine da ya rinka yi masa aiki ba tare da sun yanke yadda zai biya shi ba ka da mutunci dole sai an yanke an yarjejeniya saboda gudun kar wani ya zalunci wani to a yanzu sai aka yi rashin sa'a ba a yi wannan yarjejeniyar ba har ya mutu yanzu abin da ya kamata a samu a bayyane a fayyace shine adadin shekara nawa yana masa aiki ko wata nawa yana masa aiki sannan menene aikin da ya yi karfe nawa ke zuwa ya tashi karfe nawa to wannan sai a kwatanta sai a bashi ajrul misli ko ujratul misli kwatankwatan abin da aka saba a gari in mutum zai aiki irin wannan to kaza ne sai a kimanta kuma karshen wannan sai a fitar cikin gado kafin a raba gado a biya wannan hakkinsa wannan shine abin da yake wajibi ƴaƴan su yi idan suna so baban su ya samu sura gobe kiyama in ba haka ba in ba su biya ba shi zai biya gobe kiyama na wannan kan kuskure ne bai kamata ubangida ya sami yara ya zauna da su ba bisa ka'ida ba sai abin da ya ga dama ya san wa mutum wannan kuskure ne wannan ka'idar ita ce ke sama a yi zama na amana ai idan mutum ya san cewa idan ya zauna a wurinka yana maka aiki iri kaza ko yaron ka yana maka kaza ga abin da zaka ba shi duk wata ya san yana da kaza ko duk mako yana da kaza ko duk yini yana da kaza ya san yana da wani haƙƙi wannan shi zai sa ya iya kiyaye amanar ka daidai amma idan babu wani abu sai abin da ka ga dama ka bayar wata rana ka bayar wata rana ka hana wata rana ba a yi watanni baka ba mutum komai ba to kaga shi ma dan adam ne irin bukatun da kake da shi a matsayin ka na dan adam naka cika sha kai sutura shi ma yana da wannan bukatun irin bukatar da kake da shi na aure shi ma yana da wannan bukatar to in ba an yi gaban katar da mutumin kirki ba karshe sai a samu ya fara ha'intar ka wajen ya ga cewa to ai duk dukiyar ma shi yayi ko da shi aka zo aka taro aka tara dukiyar dan me shi ba za a bashi more ta ba sai dai kai kai ke banta da ita kai kadai dan haka lalle wannan ya kamata a kiyaye a to daga kai shikenan hmm
da
gabatar cikin karatun baya muka ja kunne kan cewa kyautar da iyaye ke yi su bai ma 'ya'yansu su hana waɗansu wani lokaci ka ga yaro ya aure an ba shi gida wancan ya aure an ba shi gida kuma ga wani an haife shi jiya kaga shi bai samu gidan ba kenan to in ya zanto an ba shi kaga wannan idan aka tashi rabon gado za su sha wahala ranar da duk ba uwan su kenan muka ce wannan ba daidai bane ba wannan kyautar ba daidai bane mutum asalan sai dai ka bai wa dan ya zauna gidan naka ne amma danka ne kai kake da rike da shi gida kuma naka ne dama naka ne ya zauna har iyakacin lokacin da Allah ya zai samu nashi ko kuma in rabo zaka yi zaka raba kowa ka bashi nashi shi da sauran yan uwansa wannan shine abin da yake daidai Allahu a'lam da karshe wato kafin mu tashi zamu nemi malam malam Ahmad dai yanzu da Allah dai mana yar kira a koyaya tunda da duk mutane sun ji saboda haka har daga cikin gidaje ma an rubuto takarda cewa ba lallai malamin da mai kira nan ana so a dan ji kira ai nan ba a to ai ba za a hango ka ba wanda yake wani a sai daga idan ka zauna ka ga wannan shine amfani
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبوا وإذا خاطب الجا... وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم
أي ما قل من يستطيع أن يقرأ أن يقرأ أمام هذا أمام أمام هذا الشيء والله كنت سنة أبنا كنت كده كنت سنة أبنا جزاك الله خير
a ban sani ba inda a ce muna da tabbas din mala ahmad gobe na nan kaga da gobe sai mu dan yi tafsiri sai ya so ya ja baki sai mai tafsiri dan idan mala ahmad yana nan kuma a shirye yake ba wa dan abubuwa na san dai abubuwan ba za mu rike maka lokacin ka ba na san abin da yake tare da kai karka da ku in dai mala ahmad na nan yanzu ga shi gaba kaga gobe da sai mai tafsiri idan ya so mu koda suratul qaf ko suratul hujurat cikin surorin nan dai mu samu guda daya suratul qaf tana da abin nan manzon Allah ya kasance su da dama yana karanta ta a hudubar juma'a yana karanta ta a sallah asuba idan haka akwai wa'azi a cikin ta mai tarin yawan gaske suratul hujurat kuma sura ce ta al-akhlaq gaba daya da tabi'u da ake son musulmi ya rayu a kai na'am alaikum
na zo da yin bana da riga da yau bana na
kun je da malam Ahmad ce ya zo da niyyar kwana ɗaya amma yau gashi ya kwana hudu kuma baya da ko rigar da zai canji dan da niyyar kwana ɗaya ya zo wa alaikum salam in dai canji riga ne mai sauki ne saboda abin da yasa ni da kai dukkan mu da yanayin ayyukan mu na zanga zanga ne da yawa yanzu karshe sai ka samu kafin mu sake haduwa irin haka kuma kila ko lokacin da zaka zo ni bana ko lokacin da ni na zo kai baka kai mana amur ya mutu da aka gobe kowa zai zura qur'anin sa ya ta tsoro ka za mu tafsiri